نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
uwa masu mu da sauraronmu barkanmu da yau barkanmu da sake saurar da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na banferai a yau muna juma'a sha biyar ga wata na biyar hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1444 ya yi daidai da tara ga wata na sha biyu miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2022 yan uwa muna tare da shehu malami shekka abdulmalik hamis daga ne almajirin malami idan ba mu manta ba satuttuka da suka gabata malin ya yi muna karatu kan allafuzu wal ma'ana mun ga karo na ɗaya na biyu har mun gane shidda yau insha Allah ta'ala za mu tashi karo na bakwai kenan a karmakala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Bonferai, mu da muku gaisuwa ta addinin Musulunci kamar yadda muka sani eh, duk ran Juma'a daga karfe tara zuwa karfe goma na safe idan Allah ya ba mu iko za mu zo don gabatar da karatu a cikin watanni guda bakwai na shekara ta Hijiriya daga watan farko har zuwa wata na bakwai inda Allah ya ba mu dama.
na'am to kamar yadda malam isa ya bayanin cewa an gabatar da karatu cikin maudu'i na allafzu wal ma'ana yau har an shigo cikin karo na bakwai na'am to za mu tashi tun da yawa yan uwa masu bibiyar mu sun san ma insha Allah yau na bakwai ne insha Allah za a tashi a kansa to sai dai don tunatarwa na'am eh kafin na shiga cikin maudu'i zan dan yi bayani kan wata nukta kaɗan daga nan sai mu tashi akan shi bayanin mu na allafzu wal ma'ana na'am Eh, game da zancen wato zancen kisa da muka yi bayani to na ga wasu 'yan uwa suna dawo da wasu tambayoyi to kuma eh, ana iya bayani akan su a gurguje da yake ma sun riga sun gabata na'am dan da qur'ani yazo yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abdu bil abdi wal untha bil untha na'am ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin kisasi a cikin al'amarin kisa kenan to alhurru bil hurr da ce ɗa in ya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa mace in ta kashe mace a kashe ta to me hukuncin in namiji ya kashe mace ko kuma mace ce ta kashe eh, namiji No.
wannan babu wani inda ɗiya ne wannan babu wani abin nan ki- kisa ne No.
sannan in mutum goma ko mutum ashirin suka kashe mutum guda da gangan kashe su za a yi na'am ina fata an fahimci wanda mun yi bayani akan shi muka kawo bayani na sayyidina Umar inda yake cewa da aka kashe wani mutum da kasar Yaman Sana'a yake cewa law tamala alaihi ahlu Sana'a la qataltuhum alaihi da mutanen Sana'a gaba ɗaya suka taru suka kashe wannan mutumin da zan kashe su menene maslahar da an ka hankalta ma domin in mutum fiye da ɗaya sun kasa in sun kashe wani ba a kashe su to kenan kullum kisa ba zai kare a duniya ba Gaskiya, eh dan wani zai yi mamakin me yasa aka Gaskiya.
kawo wannan ina fata an fahimci ni Na'am.
to wannan matsala ce wadda eh, kuma wanda ya kisan mutum da gangan ai diya tana waje ba akan akan shi inda ba yan uwan mamaci suka wato yafe mishi diyar ba ina fata an fahimta to sannan kuma diyar kisan ganganci to ba a amsarta ga 'yan uwan mutum mutum cikin dukiyar shi za a biya tun da ganganci na yi dama kisa na kuskure shine ake cewa yan uwa family ta wato fami ta wajen mahaifi yan uwa da suke asaba wanda ke kira asaba su ne su bayar to amma in kisan ganganci na cikin dukiyar sa za a biya shi ko kisa na kuskure idan mutum yi kisa na kuskure to diya yan uwan shi za su biya amma idan ya bata waɗansu abubuwa idan ya bata waɗansu abubuwa waɗanda suke abin nan kamar yanzu misali da ya buge mutum kuma ya buge wata katanga to ita katangar in kuskuren da za a biya to kenan shi zai biya zancen katanga su yan uwanshi ba su da alaka da wato almutlafat abubuwan da aka bata waɗanda ko abin da ya zama to ya lalace wanda ba rai bane ina fata an fahimta to wannan shi dai ne abin da ya kamata mu bambanta a cikin wannan mas'ala sai mas'ala ta ƙarshe a cikin wannan qadiyyakin shine zancen mutum ya kashe kansa an gane ko tun da nan mun yi zancen wani ya kashe wani ko kuma kaza to mutum ya kashe kansa akwai lokacin da wato malamai suka kawo wata mas'ala cewa shin yana yiwa mutum biyu su kashe juna lokaci guda to yanzu wannan lokacin diya tana kanwa to idan da gangan sun ka kashe juna kowa ya gudu ta kobi ya soke wani kaga aiki san ganganci na to diya ta waje ba akan dukiyoyinsu tun da gangan sun ka kashe juna na fata ana fahimta ta amma yanzu misali akan kuskure ne to shi ne malamai suke cewa ya za a yi mutum biyu su kashe juna akan kuskure ina fata an fahimci to sai waɗansu malamai suke cewa mutum biyu suna wasa da igiya an gane ko igiya to idan aka zo aka iske su an ja igiya idan wannan ya kwaɗi lokacin da aka ja igiya guda ya jawo ɗai ya kwaɗi to wanda ya faɗin kenan ko da sun mutu a lokaci guda shi wancan wanda ya fara faɗuwa ƙasa kenan wancan shi ya kashe shi domin shi ya jawo yana fata an fahimci ne a kaddarta wance duka sun mutu to wanda ya faɗi nan wance ya faɗi can to kenan wanda ya ja shi ne ya kisa to idan kuma an ka iske a a yanzu wani mutum na zo iske suna rike da igiya sai ya yanki sai sun ka faɗi to duk shi ya kashe su yanki ya yanki tun da haka za su faɗuwa to idan ku sai aka iske sun ja ya giya su biyu da sun ka jata ƙarshen jan nan sai yasa kowane ya kwaɗi can kwanci ko kowane ya dursu ne daga cikinsu to kenan kowane ya mori kisan kuskure kenan kowane sai an biya diya shi matsaloli ne da malamai suke kawo saboda ko da wata rana suna iya faruwa to Allah subhanahu wataala dai ya hana mutum ya kashe kansa a cikin sur ayoyi da dama musamman cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ko ba haka ba ya ku dan kuka imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ka ku ci dukiyoyinku ta hanya wadda bata halatta ba kaga al batil nan ya shafi duk hanyar da take haramci daga nan har zuwa tashin kiyama duk ta shiga cikin al batil kowane nau'i da dai an tabbatar da cewa hanya ce wadda shari'a bata yarda ba to sai zama bil batil sai zama to wato kalma ce tana ɗaukar ma'anoni biliyoyi don batilkin duk hanyar da ba ta gaskiya ba to hanyar da ba ta gaskiya ba Allah ɗaya san iyakar su sai dai a tantance shin rashin gaskiya ce ko ta gaskiya ce illa an la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wato al-kufiyun da imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf sun ka karanta illa an takuna tijaratan an gane ko saura sun karanta illa an takuna tijaratun to in an ce illa an takuna tijaratun kana ana kiranta tamma wadda ba ta bukatar khabar ina fata an fahimci ni wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara ai wa in wujida haka ne ake ita ita ita wato tamma haka ne ake mata sai a sa wujida wurin ta yanzu tana fitowa amma ita waccan ba ta komawa haka sai an kaddarta mata khabar kinan illa an takuna tijaratan a qira'ata kufiyun kinan illa an takuna wato al amwalu amwala tijara koko illa an takuna tijaratu tijaratan an taradin minkum haka zaka taujihinta an gane ko illa an takuna tijaratan sai in kasuwanci ne kuma ba yana nufin kasuwanci ne ɗaya a halat ba a'a wannan ya faɗi hanyar da aka fi musanyar dukiya ne a duniya don ana iya samun dukiya ta fuskar gado ana iya samun dukiya ta fuskar kyauta ko ba kadan bane ana samun dukiya ta fuskar kayi aiki na jiki ko aiki na kwakwalwa asal abiyaka ko ba ka ba to don haka dai nan ya kawo tijara bayan nuna ita kadai bace ya faɗi babba ne daga cikin abubuwan da ake samun sarrafa dukiya dan ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum an gane ko to taradin shine yarda asalin shi taradwin ne wato wawance a wannan alif din domin radiya yarda sai a ce ridwan to amma saboda wawan din ta zo karshe sai an ka maida ta wato an ka maida ta alif illa an takuna jaratan an taradin shi yasa an ka ce taradiyan taradiyan kin na asalin ya'un din nan ba ba ya'un bane wawun ce ina fata an fahimta kamar yadda malamai da suka ce والله تعالى اعلم الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم sai Allah ce kako kashe kawunanku kako kashe kawunanku yana dokan ma'anoni daban-daban wanda suka ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe yan uwanku domin mutumin da ya kashe dan adam kamar ya kashe kansa ne domin jinsin sa ne ya kashe ina fata ana fahimta ta wasu sun fassara da haka wasu suka ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe wato kanku da kanku ku ɗauki yuka kenan ku caka ma kanku ina fata an fahimci kenan nafsi sai ta dawo nan zuwa kai karan kanka wasu sun ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku shi ne kada ku aikata sabon Allah kada ku yi shirka domin mi domin yin shirka kashe kanka ne domin kiyama za ka rayu rayuwa ce wadda take mafi munin rayuwa wadda ba ta da iyaka ina fata ana fahimta ta duk sun fassara kenan sai zama to akwai alqatlul hissi akwai alqatlul ma'nawi sabon Allah kamar kana kashe ranka ne amma ba abin da ake gani ba ta hanyar da ake gani ba shi ko wannan hissi ko ka kashe wani da makami ko ka kashe kanka to abin da ya sani kawo wannan matsala malamai sun tattauna shi akwai halin da ya kamata mutum ya kashe kansa ko ko ku babu hali ma'ana mutum ya kashe kansa ko ya gitta kan shiga halaka waɗansu suna ganin cewa kisa ma ai kala biyu ne akwai kisa munajjas ka kashe mutum yanzu da bindiga ka kashe shi akwai kisa gaira munajjas amma kai ka kashe mutum mutumin da ya ba wani guba sai ya sha amma guban nan ba mai kisa ta ba kai tsaye sai bayan wata shida sai mutu waye kashe shi shi ya kashe shi to kaga wannan duk cikin wani lokaci ba a kawo irin waɗannan cikin zancen kisa amma yanzu da duniya ta yi zurfi wajen bincike ana gane wani shi ba wani goba koko ga inda ya ɗauko wannan abin ya sha kenan zuwa wani lokaci mai tsawo har ya zan sanadiyar mutuwarsa ina fata ana fahimta ta to wala taqtulu anfusakum dai Allah ya hani da kisa wasu ka ce babu hali tunda an hana ma dan adam yayi gurin mutuwa ina fata an fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Anas wanda yana cikin Sahih Bukhari la yatamanna yanna ahadakumul maut kenan kar dan ku guri mutuwa amma hana kai gurin mutuwa to balanta na baka kashe kanka mun fahimta to galibi ya kawo li durrin nazala bihi saboda wata cutar ta sabka zuwa gare shi rashin lafiya ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni to ba dai sai cuta ba gurin mutuwa dai abu ne wanda an hana shi nan ya kawo cuta saboda in mutum bai da lafiya yana tunanin cewa yana kusa da mutuwa ina fata ana fahimta ta shi yasa ya kawo wannan misali kin ba wai dan saboda in baka da ciwo ba ya halatta kai gurin mutuwa ba to tunda an hana wannan to ya an kai kuma sahabbai suka yi gurin mutuwa wala qad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun sahabbai sun yi gurin mutuwa kuma ahlul kitabi an ce musu in suna da gaskiya su yi burin mutuwa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin sun kace fatamannaw al-maut su yi burin mutuwa shine su zo a yi mubahala da su an gane ko ko ko fatamannaw al-maut su yi maka su burin mutuwa su ce Allah ya kashe su sai wadansu malamai suka ce a'a dan adam ba sai yayi burin mutuwa ba to in haka nan ne bai dace a ce mubahala ba ce ina fata an fahimce ni domin in gurin mutuwa ne kaɗan hakan ga kawai ka ce a'a kai fatan ka mutu to kuma sai su ce ma musulmi ai kuma ku gurin mutuwa tunda kun ce kuna akan addinin gaskiya ko ba haka nan bane kuma gashi an hana gurin mutuwa shi yasa wadansu malamai suka ce mubahala ake nufi kenan su zo a yi mubahala akan duk wanda akan addini na gaskiya Allah ya tabbatar da shi wanda akan addini na gaskiya Allah ya tsine masa ya halakar da shi shine gurin mutuwa kenan tunda karshe mutuwa zai komawa to malamai sun tattauna waɗansu malamai sun rinjayar da cewa mu bahala ake nufi wasu sun rinjayar da cewa a ban bahala ake nufi ba kawai dai mutuwa dai su yi gurin mutuwa ga ta mutuwa su ce su yi fatan su mutu wasu malamai suka ce a duk babu matsala da su yi gurin mutuwa ko da muhabahala ko ba mubahala ba tunda sun ce su su adda gidan aljanna to su yi gurin mutuwa ko ta wace hanya ce ma ina fata an fahimci ne to wannan shine magana ne wanda an ka abanga an ka ana iya jam'u bainal aqwal maganganu guda biyu fataman da to an hana dai mutum yi guri mutuwa balantana kuma ya je ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum wadansu malamai suka ce cikin hali na jihadi tun da shi Allah ya halatta jihadi ai mutum zai je ne ya yaki ba tabbas bane ya fito ko ko mutumin da zai kutsa cikin yaki misali yana ganin ransa an yi masa raunin da ba zai rayuwa ba ga makiya sun doso yana rike da bam kuma sun kai su hamsin kuma in ya tada wannan bam din zai iya hallaka su gaba ɗaya shin yana iya tada ko ba zai iya tada ba wasu na ganin tun da wanda hali ya kai halin da shi baya tunanin ma zai rayu kuma yanzu makiya gashi sun dusu kuma in sun iske shi za su kashe shi to in yana da ban kawai tada duk ayi mutuwar kasko ina fata an fahimci ne wasu sun kafa hujjar cewa ba a yi domin akwai wani malami a kasar saudiya dr umar bazmul shi ya kawo ya yi littafi akan wannan waɗansu malamai suka tafi cewa a'a babu halin da mutum zai gitta kan shiga mutuwa mutlaqan wasu suka ce a'a kamar yanzu irin waɗanda suke bada fatoyin ga na jihadi a je a kashe mutane sun je sun bada fatawar kashe mutane mutlakan kawai mutum ya je ya mutu a'a sai aka ce akwai sharuɗa akwai malaman da suka ce akwai sharadi shine cewa kamar in akwai maslaha ta addini babba kana iya bada ranka menene hujja su hadisi wannan na yaro wanda daga an kawo cikin suratul buruj malaman tafsiri qutila ashabul ukhdud annar zatul waqud shi wannan yaro ai sarki sarki ya yaye kashe shi ya kasa amma a ƙarshe sai ce masarki ga hanyar da zaka bi ka kashe ni ina fata an fahimci ni ka ce bismillahi rabbil gulam ko ba ka dan bane da ya halba mishi shikenan ko sai same shi mutane na kallo sai suka musulunta to kaga wannan ya ba da kanshi ta maslaha ta addini to kenan in akwai maslaha ta addini wadda za a ci nasara to nan sai zama to kamar abu da yake jaiz dan haka ba a cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka kar kashin ku mutlaqan a anan in babu maslaha ta addini don jihadin ma da an ka ce ka je ka yi ai maslaha ce ta addini ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne masaloli ne waɗanda muna dan kawo su saboda ɗalibai su nemi littattafai su yi bincike kan waɗannan masalolin kasu je suna ba da fatawa irin haka ga kawai a je ana kashe mutane cikin masallaci a ta daban ana sallar asuba wadda ba ma ko cikin musulmi ba mai karamin imani bane ke samun sallar asuba kuma mutum ya zo ya ce ya yi jihadi ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam to ina ganin wannan masala da zamu barta haka wanda ya kisa da gangan in za a kashe shi babu wani kafashin akwai kafara gare shi tunda wancan an ce wanda ya kuskure zai yi azumi qur'ani bai faɗi ba wanda ya kisa da gangan kashe shi za a yi kidan babu zancen kafara to in yan uwa sun ka yafe mishi shi akwai kafara gare shi ko babu ina fata an fahimta in yan uwa sun yafe ba za a kashe shi ba za a karbi diya to yanzu akwai kafara ta azumi akan shi ko babu malamai suke cewa to tunda wanda ya kuskure ma an ka ce zai yi azumi to shi ma shi ya fi cancanta ya aikata shi to kaga wanda suka kafirtar da shi kaga su babu zancen ma ya azumi tunda ya kafirta amma dai kaga wanda yake nuna cewa akwai zancen tuba gare shi tunda in yan uwa sun yafi mishi masaloli ne na ilimi waɗanda malamai suna tattaunawa kan su dan bude kofa ne ake saboda ɗalibai su samu su ƙara samun kofofi wallahu ta'ala alam wanga minti talatin awa ɗaya ba zai iya ba da damar da za a tattaro masaloli ba duka gaba ɗaya abin nan nasu to yanzu sai mu shiga cikin matsalar mu ta wato allaf wal ma'ana satin da ya gabata muna tare da malam muhammad sani ko mun tattauna akan allaf wal ma'ana mun shigo cikin annashu annasikh wal mansukh to a nan lokaci ya muna halin sa to a yau zamu tashi akan wannan mas'ala sannan ina ganin sai mu tabo na al mushtarak da kuma wato ad-dalala an gane ko al-mafhum wal mantuq su ne ne ke tunanin in lokaci ya bamu dama zamu taba su an-nasxu mun fahimi cikin zancen al-alfaz kenan an-nasikh da al-mansukh tunda lafazin yazo ya shafe hukuncin wani lafazi ko wani hukunci ne yazo ya shafe hukuncin wani hukunci to amma ta fuskar lafazi ake fahimtar wato shi an-nasikh din wal mansukh to ya an ka zo an-nasikh wal mansukh shine wanda hukuncin shi aka shafe shi kenan yanzu wani nafsi ya zo to sai zo sai ya shafe hukuncin wancan nassi to sai a kira shi annasihu da almansukh Allah subhanahu wata'ala malamai suke cewa yayi ishara zuwa ga wannan a cikin alkur'ani ayoyin da suka fito wannan karara kamar ayoyi ne guda uku a cikin alkur'ani mai girma aya ta farko a cikin suratul baqara ma nansakh min ayatin aw nunsiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ من آية ba mu taɓa shafewa ba wato wata aya kenan ko mu shafe hukunci mu bar lafazin ko mu shafe lafazin mu bar hukunci kamar yadda aka ga aya ta jehe wanda ya yi zina idan ya yi aure an shafe hukuncin an shafe lafazin amma ba a shafe hukuncin ba ko kuma a shafe lafazi an gane ko a shafe hukunci a bar lafazi kamar mafi yawancin ayoyin alkur'ani za ka ga za aya ana karanta ta amma hukuncin ta an shafe shi ko kuma ya zama to a'a da hukuncin da lafazin ma duka Allah na iya shafe su ina fata an fahimci ma'anan sakh min ayatin ba mu taba shafewa ba na wata aya ko kuma a qira'a ta ibnu amir ma nunsikh min ayatin nunsikh to nan nunsikh in an ce nan sakh mu ne muka shafi na sakha nunsikh sai zama to fi'ili ne ruba'i daga wato an sakha yunsikhuni to ya ce nasakha ya shafi an saka ya ba da umarni an shafi kidan sai ya ba jibril umarni jibril shi kuma ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato ma nunsikh qira'ata ibnu adil min ayatin aw nunsiha an gane ko koko mu mantar da ita an sahu ya mantar da shi fa an sahu shaytanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin koko aw nansaha aw nansaha an gane ko to qira'a aw nansaha zaka iske ibnu kathir da abu amr su suka karanta haka to ita kuma take nushi nasa'a shine ya jinkirtar da abu kenan ba mu sabkar da wata aya ba an gane ko ba mu shafe hukuncin wata aya ba ko muka shafe lafazin ta ko ko muka shafe hukuncin da lafazin an gane ko mun ka ce ibnu amir ya karanta nun sikh mun ba da umurni na a shafe duk da yake hisham shi bi khulfin ne shi na karanta nan sakh shi na karanta nun sikh na'ti bi khairin minha to za mu zo da alkhairi a khairin minha mafi alkhairi da gare ta sai malamai suka yi sabani shin ana iya shafe wani hukunci ba a kawo wani ba annasakhu ila ghairi badal in ji waɗansu malamai shine a kawo waɗansu malamai sun tafi cewa yana yiwuwa an gane ko musamman profesa na usulul fiqh ustad dr abdul karim an-namla a cikin littafin sa al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran ya tafi akan wannan ra'ayi amma sheikh muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin shi yake cewa a'a Allah ce ma nan sakh sharadi ne jawabi ba mu taba shafewa ba min ayatin aunun siha ko ko mun kamantar da ita an gane ko ko aunan sa'aha sai ce na ati bi khairi min hadha mu zo da mafi alkhairi yace to kidan ba yadda za a yi tun da ya kashi jawabi da sharadi a ce ba aka ba sai suka ce to ai su wadanda suka ce suka ce to ai farko an ce in za a gana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za a kawo sadaka an gane ko ya ayyuhal ladina amanu idza najitumur rasula faqaddimu bayna dina jawakum sadaqa to kaga an ce a bada sadaka daga baya sai aka ce a ko a bada sadaka ba ana iya ganawa da shi ina fata ana fahimta ta me yasa aka ce farko a bada sadaka saboda wanda bai ba gaskiya gare shi ba ba zai zo ba ina fata ana fahimta ta kuma munafikai an huta da su dan ba za su kawo ba amma an kabar abin haka kaga sai zama to an maida abin kamar wasa daga baya kuma sai Allah shafe wannan hukunci sai aka ce to yanzu ba sai an bayar ba sai suka ce to kenan an ce a bada sadaka daga bayar an shafe ina fata an fahimci kuma a ce a kawo wani abu kenan an yi annashu ila ghairi badal haka suka ce to amma malam yace a'a shi annas hudin da an ce a bada sadaka yanzu ko an kawo khairun minhu shine mafi sauki na hukumci shine an ce ba sai an basuwa ba kenan rashin bayar wannan shine mafi sauki kuma shine mafi alkhairi na fata ana fahimta ta don matsaloli wadda ɗalibai ilimi za ka iske yana buƙatar su tantance su da kyau ko in ce mu tantance su da kyau a matsayinmu na ɗalibai to na ati bi khairin minha aw mithliha to Allah ya ce zai zo da mafi alkhairi to au misli hako ko tamkarta kaga kenan dole sai dai kawo tamkarta ko mafi alkhairi da gare ta to kina ga nan ce a ce ba a kawo ba kwata kwata malam yace shi wannan abu ba zai yiwu ba kuma mun kawo magana su to amma yanzu khairiyya kaka take yanzu misali sallah da ana yin ta misali a raka'a hudu an gane ko to ana yin sallah raka'a biyu yanzu daga baya sai aka zo aka ƙara sallah ta koma raka'a hudu to yanzu nan an ce za a zo da alkhairi ko mafi alkhairi to yanzu ina ne mafi alkhairi yake anan abinda an ƙara a cikin shi ina fata ana fahimta ta sai suka ce a wannan babu matsala shi alkhairin nan ba wai kawai da ake tunani ba duk da yake raka'a biyu sun fi sauki raka'a hudu sun dan fi wahala ko ba haka nan bane to amma wajen lada fa za a baka lada mai yawa shi yasa nan khairiyya wani lokaci za a hankalta maka an sauƙaƙa maka ina fata an fahimci ni yanzu kamar hukunci na wani abu da ana yin kaza an kace to an rage muku kamar yanzu yaƙi in an kaje wajen yaƙi an kace mutum guda ya tsaya gaban mutum goma ko ba ka nan bane daga baya aka ce ya tsaya gaban mutum biyu to kaga wannan sauƙi ne kuma alkhairi ne ta fuskar an sauƙaƙa maka to amma yanzu nan inda an ka ƙara maka yanzu kamar hukuncin zina wani zai ce to ai yayi tsanani da an ce fa azuhu ma kawai a cutar da su a dan yamfane su ko a hana musu ita yanzu kuma an ce a'a ayi bulala ɗari ko ko in waɗancan ne waɗanda suka taɓa yin aure aure ingantacce a kashe su sai a ce to ai ina ne ai nan sai su ka akwai tsanani ba tamkar ta bace an ka kawo a'a wato mafi alkhairi ne ta fuskar ladar da za a samu kuma za a samu kafara wannan mata da ta yi zina da aka jefe ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani ya zage ta yake cewa ta yi tuban da wato wato da mutanen Madina sun wannan tuba da ya ishe su gaba daya to kaga ashe akwai ta fuska inda ake kallo shi yasa kada a kalli hukumce hukumce musulunci tsanani gare su dan yana daga cikin abin da ake kawo a ce musulunci bai dace da wannan zamani ba a'a khairiyya tana da alaka ne da wasu abubuwa daban-daban wanda an ka tsarkake shi cikin al'umma wanda aka yanke hannunsa aka hana shi sata misali bayan yayi sata kaga ai an taimaka saboda yanzu wani ba zai yi ba kaga wannan ai alkhairi ne ina fata ana fahimta ta wanda zai yadu sannan kuma wannan zai sawar waɗansu da dama da suke kokarin yin wannan aikin su daina shi to kaga na ati bi khairin minha kina ana iya kawo naskhul akhaf bil athqal ko ko al athqal bil akhaf kamar yadda malamai suka bayani ko ai naskhul musawi bil musawi inda mai tsanani na an ka kawo misali wanda yake na nauyi sai aka mara nauyi ko ko mara nauyi ne aka kama nauyi ko kuma ana iya kawo daidai wa daida daidai wa daida menene ake nufi da daidai wa daida abinda malamai suke cewa kamar alƙibla da an ka shahi da ana dibin baitul maqdis ana dibin baitul maqdis ina fata an fice tunda makka ka'aba ake dubi da an ka zo madina wata goma sha shida ko riwayoyi ga sunan sunan wata goma sha shida ko wata riwaya ta ce wata goma sha bakwai wata goma sha bakwai da sha shida duka iri yana rufin cikin na sha shida an shigo cikin na sha bakwai kenan da wadda ta ce sha shida da ta ce sha bakwai duk ba kuskure na ba ina fata an fahimci ni to an dibi baitul maqdis daga baya kuma sai aka ce a dawo a dibi ka'aba to ai juya huskar ta kadiba bai da wani bambanci naskhul musawi ne bil musawi ina fata an fahimce ni to wannan kenan sai to daidai ne babu wani bambanci dubawa da dubawa cikin bayani na annasu daga ciki bayan wannan aya ta cikin suratul baqara wadda mun ka kawo mai so ya koma cikin sharh na sahihul bukhari misali kenan na ibnu hajar al asqalani karkashin wannan aya ya ga bayanai masu yawa karkashin bayanin da ya kawo alam ta'lam anna allah ala kulli shay'in qadir baka san cewa allah yana da iko akan komai ba yana da alaka ne wato da nasku domin da an kai nasku suna ganin cewa a'a ya za a ce an shafe wannan hukunci kuma a kawo kaza kenan kamar Allah ya yi mantuwa ne a'a ba mantuwa bane Allah yana da iko akan komai ya san lokacin da ya kamata ya kawo hukunci kuma ya san lokacin da ya kamata ya dauke shi ya san kowace al'umma hukuncin da ya dace da ita ya san kuma zamanin da ya dace da ya kawo lokaci ya kawo hukunci dan haka shafe shi Allah yana da iko akan komai to sai aya ta biyu wadda take da alaka da shi wato annasku din nan shine a cikin suratu wato ar-ra'd inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ko ba haka nan bane a cikin suratul ra'd akwai qira'a yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab wato an ce wa yuthbit daga al-arabci athbata yuthbitu ithbatan wa yuthabbitu daga thabbata yuthabbitu tathbitan to an kace yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wato imam Asim an gane ko da imam ibn kathir da imamu abu amr ibn al'ala da imamu yaqub sun karanta wa yuthbit yuthbitu athbata yuthbitu ithbatan shi ko sauran sun karanta wa yuthabbit qurra guda shidda kenan wa yuthabbitu yana tabbata suwa kenan yamhu Allah ma yasha'u Allah yana shafe abin da yake so na lafazi da hukunci ba ma su duk abin da Allah ga dama na shafewa shafewa zai yi an gane ko wa yuthbit yana tabbatar da abin da ya ga dama kenan nan wannan ɗaya ne daga cikin dalilin da ke nuna Allah yana iya shafe hukunci kan wani zai ce mu da a yasa Allah ya ma ya sha'u ya ci kenan idan ya shafe lafazi ya bar hukunci baka tambaya Allah don ma ya sha'u ne idan kuma ya shafe hukunci ya bar aya ana karanta ta ba a cewa babu fa'ida don mi don fa'idar da akwai wannan lafuzan an karanta su za a samu lada in kuma an ka shafe lafuzan an ka bar hukuncin to shi kuma hukuncin ai yana da amfani ga al'ummar musulmi sannan an ka shafe lafazin da hukuncin gaba daya to kuma Allah ne yake yin abin da ya gada mafa'alu lima yurid kuma zai kawo wanda ya fi shi alkhairi ko tamkarsa ni kake so wa yuthbit kuma ya tabbatar da abin da ya gada ba kenan sai ya kawo abin da yake so wanda malamai suka ce yana daga cikin abin da ke nuna akwai annasku sannan sai aya ta uku a cikin suratul nahl wanda malamai suke bayani inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta mufsar قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين kaga idza baddalna ayatan makana ayatin idan muka dauko wata aya muka sanya ta a wata wurin aya ina fata mun ni wallahu a'lamu bima yunzil Allah shine mafi sani abin da yake saukarwa maganar Allah ce amma kafirai sun suka kullun sai sun yi itiradi sun gitta ma Allah da musulmi wanda yake dauke da jahilci na kokarin gitta ma Allah a cikin al'amuransa wallahu a'lam bima yunzil jumla ce itiradiyya qalu inna ma anta muftar sai ce ai bakareci ne kaji an ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bakareci to wa kuma yi sauran da ba za a yi ce mishi bakareci ba sai an ka ce qul ka ce nazzalahu ruhul qudus min rabbika wanda ya sabkar da shi shine ruhul qudus ruhi mai tsarki ma'ana min rabbika amma daga wajen Allah ba wai shi ya sabkar da shi ba shi ya sabko da shi don ya ce min rabbika kenan don addu'a maka daga wajen Allah yake ba jibril ya sabkar da shi ba ina fata an fahimci to waɗanda ayoyin malamai suka ce su suka nuna nashu karara a cikin alkur'ani mai girma to nau'ukan nashu kuma abubuwa ne masu yawa waɗanda dole sai an koma cikin littattafai na usulul fiqh da littattafai na usulul tafsir da ma littattafai na usulul hadith tunda cikin hadisi akwai nasikh wal mansukh a cikin na hadisi sannan a samu a wato tabbatar da wannan wallahu ta'ala alam to yanzu sai mu je mas'alar mu ta gaba bayan mun kare da annasku mun dan yi bayani cikin al-alfaz kenan ana iya gane cikin al-lafazi ko kuma cikin ma'ana akwai annasikh akwai almansukh kada dalibin ilmi ya ji malamai suna cewa akwai annasikh akwai kuma almansukh sai zaman tu bai fahimce shi da kyau ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta al-mushtarak na'am al-mushtarak zaka ji malaman usulul fiqh da malaman usulul tafsir zaka ji suna kiran wannan lafazi ne mushtarak mushtarak mushtarak na'am to wannan mushtarak din sai ka iske wani dalibi ya ji an ce mushtarak shi bai ma san menene mushtarak ba me ake nufi da mushtarak don yana daga cikin abin da ke ba mu wahala a cikin eh, tafiya ta karatu mushtarak shine malamai suke cewa wato ma'anan mushtarak an gane ko ko ma'anan tashtariku fihi almusammayatu wal ashiya ma'anan tashtariku fihi majmu'atun min almusammayati wal asma an gane ko sannan suka ce wal haqiqatul kulliya mawjudatun fi afradihi ya an ka ce ma'anar mushtarak wata ma'ana ce wadda take ta hada wasu kalimomi an gane ko to sunaye za su haɗu cikin wannan ma'ana ɗin tare kafince ni koko wato ababen da an ka sama sunaye su ne almusamman za su shiga ƙarƙashin shi amma wal haƙiƙa alkulliya maujudatun fi afrade haƙiƙa ta wannan abin da an ka faɗa ta shiga duka cikin su kaga yanzu wannan bayani ne mun kai mutum ba zai ba zai ya dai kawai an faɗi larabci to a nan abinda da ke son na ci za mu zo duk bayanin su da misalai shi mushtarak din tun tashin farko kala uku yake mushtarak kala nawa ne kala uku akwai al-mushtarak al-lafzi akwai al-mushtarak al-ma'nawi akwai al-mushtarak bi maddatihi haka suke guda uku al-mushtarak al-lafzi al-mushtarak al-ma'nawi da kuma al-mushtarak bi maddatihi to za mu ɗauke su da ɗaya bayan ɗaya bari mu ƙara da mushtarak bi maddatihi to shi al-mushtarak bi maddatihi kalima ce wadda take ɗaukar ma'anoni daban-daban na'am amma abin da yasa ta ɗauki ma'ana daban-daban saboda sigar da ta zo da ita da lafazin da ya zo da ita shi yake bada wannan dama na'am misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a wa 'ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi la tudarra walidatun nan akwai nau'uka na laf- karanta wannan lafazi a cikin qira'at akwai la tudarra walidatun bi waladiha sannan akwai la tudarru walidatun bi waladiha ya an ce la tudarru ina fata an fahimci ni sai zaman tunan labari ake bayarwa nan kamar la nafiya ce in an ka ce la tudarra sai ta zalla nahiya ce hali ne aka yi kenan la tudarru kamar matsayin insha ne domin wato khabar ne kamar labari ake bayarwa la tudarra kuma shi kuma insha ne hali ne aka yi ina fata an fahimce ni wanda kuma eh, idan muka duba da ibnu kathir eh, da abu amr ibnu al'ala da imamu yaqub sun karanta la tudarru sai kuma imam abu ja'far shi ya karanta la tudar la tudar ya yi sukuni amma shi mi shi bai yi shadda ba la tudar la tudar kar a zalunce ta ko kuma kar ta yi zalunci to shi la tudar tunda babu shadda sukuni akai hani ne amma daga dara ya diru ne su ko wadancan da sun karanta la tudarra asalin shi daga darra la an ka kara darra ya cutar da wani ina fata an fahimce ni a cikin suratul eh, آه، آل عمران الله سبحانه وتعالى كي تشاو إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كما أقول لا يضركم كيدهم شيئا تو إن كديبا ده حمزة ده كسائي آه، ده خلف ده عاصم وده كوفينو ده أربعة ده كما آه، أبو جعفر ده ابن عامر سوسوكا كرنتا لا يضركم كيدهم شيئا بدأ شو تدكوا أما لا يضركم ده قدار يضيرني كاغا وانشان ده قدار يضرني kawai nisa tsammanin akwai matsala cikin wato lafuzan to almuhimmu in mun ka zo wannan kira'a la tudarra ko la tudarru kada a cutar sai malamai suka ce nan mushtarakun ne bi maddatihi kalima ce tana ɗaukar fiye da ma'ana ɗai amma dalilin da ya sa haka saboda asalin yadda lafazin ya so misali shin da an ka ce la tudarra shin asalin shi bilbina ilil fa'il ne za a yi kasra a ce asalin shi tunda idigami an kai shi ko idigami in an ka kawo shadda tana nuna asalin harafin ba shadda bane misali yanzu kaga madda ya muddu asalin shi madada ya mududu ina fata an fahimce ni habba ka gani hababa ne to kenan sai an ka ce habba saboda ya fi sauki to la tudarra shin asalin shi la tudariru ko la tudararu to nan da an kai sabani to min da shi da qatala da ɗaya ne in an ce qatala yuqatilu kaga muqatalatan to sai an kai fakki shi wancan kaga tuqatilu ko tuqatalu kaga da iya gane fatha ko kasra to amma shi wannan sai an kai shadda to ya za a yi da shi sai sun ce to wasu daga cikin malamai suka ce la tudarra ay la tudarrir walidatun bi waladiha kenan kasra za a yi kada ta cutas ita mahaifiya to shi ko an kace a la tudarra in la tudararu ne ka a cutar da ita kenan ko mahaifin yaron ko ko in yaron su yan uwansa kar su cutar da mahaifiya ka gani in an ce kuma la tudarru to ka a cutar to nan kuma labari ake bayarwa la tudarru kada a cutar kenan sai zamanto tudariru ne ko ko tudararu ne kenan nan ana bada labarin katta cutar ko kuka a cutar da ita duka mushtarakun ne bi maddatihi to yanzu misali mutumin da bai ma san akwai wannan ba in ya ji labarin akwai mushtarak bil madda ya zai ya fahimci shi kaga in ka ji tafsiri ya bambanta wani ya ce kada ta cutas wani ya ce a ka a cutar da ita sai an ka toza a rikici sai a ce kai wanga mushtarakun bi maddati ne yahtamilu hada wa yahtamilu hada lalla ku bakan ku lahiya ko in ce mu bakan mu lahiya to wannan kenan to sai mu je zuwa ga al-mushtarak al-ma'nawi al-mushtarak al-lafzi da al-ma'nawi su ne ma suka fi yawa a cikin abin nan musamman mushtarakul ma'nawi shi al-mushtarakul lafzi kalima ce wadda take daukan ma'ana daban-daban amma kowanne daga cikin su wani abu ne yake nunawa mai zaman kansa yanzu misali in ka ce al'ainu tana nufin idon dan adam al'ainu tana nufin mi idaniyar ruwa ko idon ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fiha ainun jariya a cikin aljanna akwai idan ruwa masu gudana to kuma wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun taladhdhu al-a'yun idanu suna jin dadin kallon shi to na a'yunun nan zaka ce kuma idan ruwa kaga mushtarakul lafzi ne in baka san mushtarakul lafzi ba ka samu matsala ina fata an fahimci ni duk da yake qur'ani kuma yayi wata balaga kamar yadda malaman balaga ta qur'ani suke cewa duk inda jami'i ya zamanto na ido ne na gani sai ya kawo shi af'ul a'yun amma duk inda ce uyun fu'ul sai zama to kuma jam'i ne na idanun ruwa masu gudu wasu malamai suka ce saboda dama ruwan ido ba su da yawa irin ruwan masu gudana sai an kai ma amfani ido an kai musu jam'ul qilla an ka ba su a'ayun domin ka san a'ayun kamar jam'ul qilla ne uyun kuma jam'ul kasra ne suka ce to ko tana an bambanta su almuhimu dai kaga al'ainu tana ɗaukar kuma zinariya da azurfa zakatul ain ina fata an fahimci to kaga al'ainu al'ainu al'ainu al'ainu suna da yawa al'ainu ma wani lokaci tana nufin zatin abu ja al'ustazu ainihu ustazu ya zo shi da kanshi kaga nan zati abu take nunawa to kaga abinda ake son a fahimta in an ce mushtarakul lafzi ne shi yana ɗaukar abu na wanda yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban kenan kafin a fassara abu sai an tantance shi cikin waɗanga wanne ne ake nufi sai kuma al-mushtarakul ma'nawi shine wanda muka kawo tashtariku fihi asma'u da musammayat an gane ko wal haqiqatu al-kulliyya maujudatun fi afradihi shi za ka iske abubuwa ne sun ka taru ciki amma kuma duk waɗanda sun ka taru ɗin ciki to kuma suna shiga cikin ƙarƙashin wannan ma'anar shi yanzu misali kalima ta al'iza mene al'iza'u cutarwa to kaga zagin mutum cutar da shi na gigara da mutum cutar da shi na ko ba haka nan bane yi masa kazafi cutarwa ne kashe mutum cutar da shi ne ba shi guba ya sha cutarwa ne idan da za ka nemi nau'i-nau'i na cutar da ɗan adam hissiyan wa ma'anawiyan da wanda ake gani da wanda ba a gani da ta shafi cikin shi da ta shafi ran shi ma'anonin da za ka fitarwa yawa ne da su to shi yasa malaman da sun kasan kamar yanzu misali suka san irin waɗannan ƙa'idodin a yanzu misali in ya ga dama sai shi karatu da ku wata ɗaya cikin kalima guda ba ku sani ba yanzu zan baka misali yanzu kalima ta cutarwa ba mun ce cutarwa ba to sai shi ɗauki wani nau'i na cutarwa yau muku karatu kan shi sai ya ɗauki zagin mutane kaga yana yana muku karatu ko kai baka gane ba daga nan gobe sai shi ɗauki ni sai shi ɗauki yanzu misali gigara gigara ita ma karkashin nau'i na cutarwa take sai ya zo ga mai kisan mutane ya zo ga mai mi ya zo ga mai mi ma'anoyin da kai karkashin wannan kalma suna da yawa kwarai da gaske to don haka kenan mutum ba zai bakan shi wahala ba in ya fahimci wannan to kalima ta biyu sai kalima wadda malamai suke bada misali a cikin ta a cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga al mutallaqat mata waɗanda aka saki yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna kaga su zamna nan labari yake ba su amma nan umurni ne ayli yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su yin sai aka ce quru quru jam'i ne na al qar'u ko su malamai suka ce ana iya ma al qur'u ina fata an fahimci ni to al muhimmu dai jami'in shi alƙuru'u ko alƙar'u jam'i alquru'u mufrad ko alqur'u ko alqar'u quru thalathatu quru jam'i ne na wato kasra fu'ulin ne kamar da muka ce uyun ga ka'idar yaren larabci ko kuma ga larabcin da aka yi amfani da shi waɗanda yan luga sai su ce to ai shi daga salasa zuwa ashara jam'ul qilla ake mishi in kuma ya wuce sai a cika mishi abin ga to amma nan qur'ani ya ce quru duk da yake kuma shi na da aqru bai ce bai ce salasatu aqru'in ba sai ce salasatu quru dan qur'ani ya nuna maka kowanne daga cikin su ana amfani da shi a wurin wani in baka san larabci ba ina fata an fahimta dan haka wancan ka'ida fil ghalib ne amma ba abu ne wanda dole ne ina fata an fahimci ne domin yanzu an ka ce akwai jam'ul qilla akwai jam'ul kasra to daga salasa zuwa ashara za a yi mishi amfani ne da jam'i na wato qilla an gane ko to amma ga qur'ani ya ce quru bai ce aqru'in ba kai mai jin larabci sai kai hatara mai son ka nuna malamai sun yi kuskure wani bi in mutum na larabci da ya ka kalmar da ba ita bace ka sani kawai sai ka zabura ka ce kuskure na to ko kuma shi har qur'ani shi ma za a nuna yayi kuskure hmm tunda ka san dan adam wani bi taurin kansa yawa ne da shi almuhim kalima ta alqur'u ko alqar'u sai wadansu malamai suka ce tana nufin jinin haila na'am kenan mace za ta zama ta yi jini uku wadansu malamai suka ce a'a za ta yi tsarki uku an fahimta shi yasa wannan sabani to kaga wannan mushtarak ne ma'anawi to yanzu ya zamu yi da shi waɗansu malamai sai suka ce to mushtarak ma'anawi ne in mun ce haila uku za ta yi to kenan da ta shigo cikin haila ta uku ina fata an fahimci ni kenan ta riga ta ta hita daga mijinta idan muka ce tsarki uku za ta yi kenan sai in ta yi tsarki jinin ya yanke sannan wani lokaci ta kare idda ta quru to amma yanzu cikin larabci an sun ce alqur'u ko alqar'u suna nufin jini ko sun ce lokacin alqar'u suna nufin haila kai sai ka zo wajen karatu ka ce kai jini ko ne zo ya ce haila ba an tsaya bakin nan ba to yanzu ya zamu yi dole sai an samu sabani kenan sai an koma zuwa ga su da dalila a tantance cikin su wanne ne ake nufi mun fahimci wannan ko to wannan kenan shi ake kira al-mushtarak al-ma'nawi to shi al-mushtarak al-ma'nawi bambanci tsakanin shi da al-mushtarak al-lafzi dan shi al-mushtarak bi maddati bai da matsala mun gane shi maddar shi ta tassa yazo da wannan to ya zaba bambanta tsakanin al-mushtarak al-lafzi da al-mushtarak al-ma'nawi shine shi al-mushtarak al-lafzi la yaqbalu at-taqsim ولكن المشترك المعنوي يقبل التقسيم شيء المشترك اللفظي بقى يربا شيء يعني كذا بقى تشوا العين تنقسم الى اقسام الى الباصره والى العين الجاريه والى عين كذا بقى تشوا هكذا اما شيء المشترك المعنوي يزو مثالي شيء يزو مثالي القرء ina fata an fi jini an kace alqar'u shi yanzu jinin haila ana iya kassama shi zuwa aqsam ina fata ana fahimta ta to wannan shine bambancin su ana iya rarraba wancan kuma almushtarakul ma'nawi yafi fadi yafi yawa malamai sun san sun san da shi to anan kafin in kare da zancen mushtarak yanzu misali akwai inda mushtarak zai zo sai ayi sabani shin mushtarak ne lafzi ko ma'nawi sannan shin akwai wani abu da ake cewa mutawati to shi kuma mutawati wani lafazi na wanda kamar kalmomi biyu ne an kace sun yi tarayya cikin juna amma ba wai an rasa cikin su kowanne ana dora mishi wannan shin wai tare ne suke ko wani abu na ya daure su ga yanzu kamar kalma da muka kawo ta al'iza cutarwa ai kaga da zagi da gigara da kaza da kaza duk sun shiga cikin gigara sun shiga cikin cutarwa da za a cire kalmar cutarwa duk wacewa za su yi sai ko ne kuma wurin shi to shi ake kira almutawaqi kamar akwai abin da ya rike su wanda da shine kamar yanzu abu biyu ne igiya ta rike su an ka yanke igiya miza su rabuwa za su yi to shine ake kira almutawaqi mutawaqi da alhamza ne kuma akwai almushakkik mushakkik shine lafazin da ke sa shakka shin cikin su wanne ne kamata a dauka yanzu kamar yanzu an kace haske annuru daga nesa sai ka tsinkai abu shin rogo ne koko kitse ne kaga nan hasken lafazi guda ne amma ya samu kamar ya samu ka shakka to a nan inda nake so in kawo wannan mas'ala saboda wata mas'ala ce akwai mai muhimmanci karkashin wannan shine a cikin suratul nur Allah subhanahu wataala yake cewa الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني مزناتي نمجي لا ينكح وسنك لا ينكح بايا أوري domin kalima ta annikahu tana nufin auren mace ina fata an fice ni to illa zaniyatan sai mazinaciya au mushrikatan ko kuma ce mushrika kafira wa zaniyatu la yankihu illa zanin au mushrik ita ko mazinaciya babu wanda ya aure ta sai babu wanda zai aure cikin maza sai mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika ala almu'minin an haramta ma mu'minai yin zina kuma an haramta musu kuma auren wato mushrikai da kuma yin zina to a nan in ka ce mazinaci bai auren mace sai mazinaciya yanzu ko a duniyan nan akwai mutanen da su mazajen suna zina amma su matan ba sa zina kuma akwai matan da suna zina kuma wasu su ba sa zina to kaga nan ai sai ka gitta qur'ani ga hatsari ko mu ce ka gitta kankanan qur'ani ba mu gitta shi ga hatsari ko ba haka ba to waɗansu ka ce a'a nan la yankihu ba ba ba ba ba ba ba azwaji ake nufi ba ko al'aqd a'a wato alwato ake nufi alwato shine taken mace shine sun kace azani la yankihu illa zanatan mazinaci bai takin wata mace sai mazinaciya domin da ya take ta zama mazinaciya wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik ita ko mazinaciya babu mai takin ta sai mazinaci ko ko mushriki kau kaga yanzu nan sai ka iske wasu ɗalibai an tashi wanga shi ce kaza a'a duk kalimomin guda biyu qur'ani yayi amfani da su wani lokacin qur'ani in yace annikahu yana nufin an aure mace wani lokacin in yace annikahu yana nufin an take mace na fata an finci ni fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira sai ta yi aure kuma mijin nan ya sadu da matarsa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul al-ahzab yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga yace idza nakahtumul mu'minat in kun ka aure mata mu'minai thumma tallaqtumuhunna kuka abin nan nasu sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su nan yana nufin kafin ayi jima'i don ko shafa kace an huta tunda in bai bai ma taba cikin ta ba ai babu zancen mi babu zancen jima'i to kaga nan aure ake nufi to kan sai malamai suka yi sabari wajen wannan wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza amma waɗansu daga cikin malamai da suka zo sai suka ce to wannan mushtarak ma'anawi ne duk da ke an sha wahala sun ka ce yumkin aljam'u amma wato abin nan ne wasu daga cikin malamai sun ka ce mushtarak ma'anawi ne kenan da kalima ta annikahu da kalima ta alwatu ta kalima ta annikahu ana amfani da ita wajen azzawaj ko al'aqd kuma ana amfani da ita alwatu su ya zama to mushtarak ma'anawi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi wannan annikahu ba mushtarak ba ne wato abin nan ne zahir ne in an ce zahir da shi da ma'ul za mu zo mu bayanin su zahir shine kalimar da ta fi fi baka da karfin ma'ana ta fi fitowa a fili kina an ka ce annikahu abu na farko wanda yake fara zuwa wanda ya fi karfin ma'ana shine ni shine wato daura aure ka fahimta amma a yi amfani da ita wajen takin mace can ba a rasa ba ne kira sai zaman to zahiri ne ya fi karfin ma'ana wajen ɗaurin aure amma kuma wajen cewa an taki mace wato wanda yake ma'ana ne wanda yake a zahiri ne wajen takin mace ya fi karfi amma wajen ɗaura aure ne yake zakkuwa can ba a rasa ba haka suka ce wasu ka ce a'a mutawatsa ne da wancan da wancan duka ɗaya ana samu su shi akwai alƙadar mushtarak da za a yanke da za su faɗi gaba ɗaya kenan babu wanda zai rinjaye wani wasu ka ce a'a mushakkik ne in an ka faɗi an nikahu shakka yake sawa sai an tantance to kaga yanzu ga bayani kai kana jin ana hudu ga abubuwa ni ba ka fahimta cikin tattaunawa to amma zance mafi inganci da malamai suka suka ce duka ana daukar su wato nan qur'ani cikin ijajin shi yana iya faɗin magana guda amma yana nufin ma'anoni masu yawa waɗanda sai an fito za a yi bayanin su ma'ana qur'ani ya hankalta mu dukkan halaye da ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci bai auren mace sai mazinaciya saboda a nuna maka galibin mazan da suke zina to matan su za su yi zina ina fata an fahimci ni bayan rufin duka ba to kuma da ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci bai takin mace sai mazinaciya tabbat in kaga mutum ya take mace ba da aure ba tabbat mazinaci na ita ma mazinaciya ce ta hada su ba shi kenan ba in an samu mazinaci ne ya aure mazinaci ya kaga ta tabbata gare su in kuma mutum ne zai zina da mace daga nan sun zama mazinata don ba yadda za a yi a fita cikin wannan halin shikenan babu matsala wallahu ta'ala alam to kaga in yanzu baka bi ka'idodin da zaka bin ka tantance shin ina ne aka samu sabanin ba kaga sai kai ta ba da wuta kenan ana iya haɗa waɗannan ma'anoni guda biyu a ce mazinaci bai takin mace sai mazinaciya kuma in ka ga mutum ya galibin mazaje mazinata suna auren mata mazinata shi kenan ka ga kahita kuma duk yana ɗaukar su yana ɗaukar taki yana ɗaukar mi yana ɗaukar ɗaurin aure shi kenan magana ta ƙari ba ni ne kawo wannan bayanai ba wani zai iya cewa kaza kaza in kana so ka koma cikin mausu al-fiqhiyya al ta ƙasar Kuwait wadda an kai kadiba babu nikahi kaga bayani kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur a cikin suratul Nur kadiba cikin adwa'ul bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an na Muhammad al-Amin al-Shinqiti kaga wannan bayani kadiba cikin tafasir na ayatul ahkam daban-daban karkashin wannan aya kaga bayani ni dan tsakaro ma dai da ni daga abin malamai sun ka faɗa na fata an fahimci to wannan shine al-mushtarak al-ma'nawi da al-mushtarak al-lafzi da al-mushtarak bi maddatihi to arama isa saboda lokacin namu ya matso mana kenan ba mu samun damar shiga cikin wancan maudu'i kenan za mu bar shi har zuwa sati na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara domin yanzu mun samu annasikh da almansukh mun samu almushtarak bi maddati da al-lafzi da al-ma'nawi yanzu abin da ya muna saura al-mujmal an gane ko da al-mubin an gane ko da al-ma'ul da kuma al mantuku da almafu waɗanda cikin lafuzza su ya kamata a zo a ƙarasa su kafin mu shiga cikin darasi na ƙarshe don wanga darasin dole ko yanzu yana buƙatar darasi biyu alal aqal don saboda lafuzzan sai an ƙare su sannan za a shiga wajen tabyini na wato abin nan nasu kenan mun faɗi yanzu almujmal in mun Allah ya kai mu da rai in akwai rayuwa abin da ya mura saura cikin wannan maudu'i akwai almujmal sannan akwai almujmal almubin ko sannan kuma akwai almubin da almufassil almufassil sannan akwai almubham waɗanda duk ya kamata a yi bayani kansu sannan akwai almuhkam akwai almutashabih sannan akwai almushkil sannan kuma akwai mun kawo almushkil ko to sai akwai almutaradif da almutaqarib da almutabayin waɗanda shi ne ƙarshen bayani kan lafuzza in Allah sa an kai ƙarshen wannan insha Allah ta'ala darasin da zai zo bayan an ƙare wannan zai yi bayani ne kan wato aljumal wal ma'ani jumloli nau'uka anwa'ul jumal da kuma yadda ake bayani kansu da kuma yadda ake arrabtu bainal ma'ani da kuma aljam'u bainal ma'ani waɗanda shine dai wanga darasin na allafzu wal ma'ana ina ganin karatuttukan da zai dauka don ba mu kai karshen abubuwan ba suna da yawa amma ina ganin za mu bi su ɗaya bayan ɗaya har a samu a karasa su waɗansu daga cikin lafuzan sun fi faɗin ma'ana da ɗaukan abin nan kuma ba sa almufhum wal mantuq ko kasa shi almafhum wal mantuq sai kasa shi almantuq wal mafhum kana sa shi can cikin karshen darussa wanda shi ne ma yadda addade dan yawa cikin abubuwan da yanzu ya kamata a shiga cikin su wallahu ta'ala alim tana yawa in mun zo mu fara ko da almujmal ko da almafhum wal mantuq bi idnillahi ta'ala sannan mu karasa sauran lafuzza kuma mu shiga cikin jumloli su ma ayi bayanin su sannan in akwai rayuwa a dora akan inda aka tsaya bi idnillahi ta'ala yan uwa musulmi wannan darasi wani biyu yana da nauyi kuma sai wani wuri na can aka cimma inda wani wanda ba ɗalibi ba zai fahimta wani abu amma saboda ma amfanin almajirai irin mu da kuma shine zai kai ga zuwa sauran jama'a ko ba haka ba ka san nau'i na lafazi ka san dalilin yadda aka sa aka sabani ga yadda ake hada nassi da nassi abu ne wanda zai taimaka muna ko cikin tafiyar da mu da addinin mu abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da sai sati mai zuwa in akwai rayuwa insha Allah rabbul alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ai uwa aka ce lahim dadi karewa amma muna fatan Allah ya ara muna kwanaki gaba a samu a kai ƙarshen wani mawdu'i insha Allah Allah ya amfani da mu a ganin malai karanta da mu amin kuma Allah ya ara mu malam dacewa da fafati da samu a da wannan karatu insha Allah amin amin amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل آمين.
إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في آمين.
قلوبنا آمين.
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا آمين.
من الراشدين amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم صل على محمد وعلى آمين.
آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين